الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وحج واعتمر وصام وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابه الظلام أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن حج البيت من قوائد الإسلام التي بني عليها وهو ركن من أركانه يجب على كل مسلم مكلف يستطيع إليه سبيلا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وليست رحلة سياحية ولا عادات تقليدية ولا أعمال رياضية بل هي عبادة روحية بدنية مالية لا أهدافها الثانية وآثارها الطيبة وهي صلة برب العالمين إخلاص وأعمال إيمانية وتقليد برسول رب العالمين فالحج لقاء إسلامي كبير إخوة في الله وتعاون في سبيل الله يلتقي فيه العلماء والأمراء الأغنياء والفقراء يلتقي فيه المسلمون عند أول بيت وضع للناس بدأت فيه الحنيفية ملة أبينا إبراهيم كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فهذه أول قاعدة أسس عليها البيت وشرع لأجله الحج والعبادات كلها فكان النبي صلى الله عليه وسلم الممثل الأول لهذه المهمة عند إحرامه بتلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي أعماله كلها فاتقوا الله عباد الله فإنه يجب في الحج أن تتجلى معالم طاعة الله في نفس المسلم وانقياده لأوامر ربه واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى كما يجب عليه الجد والاجتهاد في معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في الحج وكيفية أدائه لمناسكه ليسلك مناهجه ويسير طريقته ويقتفي أثره إذ الخير كله في اتباعه لا لاتباع أقوال الرجال وبذلك يحج حجا مبرورا والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه وكما قال جابر رضي الله عنه في وصفه حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة فقدم المدينة بشر كبير فقدم المدينة بشر كثير كل يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله رواه الإمام مسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم اتق الله أيها الحاج اجتهد في مصاحبة الأخيار في سفرك واجتنب المحرمات ومحظورات الإحرام سمع أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه متفق عليه ثم حاول أن تنتفع بحجك في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وأنزل في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فالتسليم لله تعالى وإخلاص الطاعة له وتعظيم شعائره والحصول على التقوى والإكثار من ذكر الله وتعميق الأقوة الإيمانية وتذكير باليوم الآخر ثم تجريد المتابعة مع إقامة التوحيد والبذل والسخاء والتعود على النظام والانضباط وربط المسلمين بأسلافهم والتجارات الرابحة من منافع من المنافع والمقاصد في الحج فاتقوا الله عباد الله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك يا أموانا مسلمين واسأل البركة muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yini namu na juma'a yau muna goma sha shida ga watan zulqa'ada hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1445 da gidan miladiya yau 24 ga watan biyar shekara ta 2024 wannan hutuba za ta yi magana akan aikin haji da waɗansu daga cikin fa'idojinsa da manufofi na aikin haji la'akari da cewa yanzu alhazai sun yi nisa da dara a ƙasa mai tsarki wannan tafiya mai albarka tafiya ta imani to shi yasa muka ga da buƙatuwar mu ƙara tunatar da junanmu akan abin da ya shafi aikin haji domin afdalul ilmi ilmul hali mafi amfanin ilimi shine ilimin da aka yi shi a gaban da ya dace da shi ya ƴan uwana masu albarka mu sani cewa fa aikin haji na daga cikin wato rukunne na addinin musulunci wanda a kai ne aka gina addinin musulunci ya wajaba akan kowane musulmi duk wanda Allah ya bashi iko ya bashi dama ya hajjanci ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala a garin makka domin Allah yana cewa lillahi alan nasu hajjul baiti man istafa ilahi sabila haƙƙin Allah ne akan mutane su hajjanci ɗakinsa mai alfarma ga duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ikon yin haka ya kasance ga dukiya yana da ita kuma akwai amincin hanya to duk wanda ya tattara waɗannan abubuwa guda biyu yana da dukiya kuma akwai amincin hanya to ya wajaba a kansa ya hajjanci ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma yana daga cikin rukunnan addinin musulunci guda biyar wanda Allah ya gina mana musulunci a kai wa man kafara Allah ce duk wanda ya kafirce ma wannan umarni فإن الله غني عن العالمين to ana sanar da kai cewa fa dama can Allah mawadaci ne dangane da bayinsa Allah bai shar'anta muku aikin haji don ku amfani Allah ba Allah bai shar'anta muku wata ibada domin Allah ya amfana da wannan ibadar taku ba ko ibadan dukiya ko ibadan gangan jiki ko ibadan ah, abin nan ko ibada na na zuciya ba wani amfanin da yake ma Allah subhanahu wata'ala kai dai Allah yana yin haka ne domin ya jarabci masu imani daga cikin ku ya musu kyakkyawan sakamako kuma a ka- a gane kan gararu do a saka musu domin a saka musu da abin da suka yi na kan garewa shi yasa mu fahimci cewa aikin haji ba yawon bude ido bane aikin haji ba wata da daddiyar al'ada ce wacce muka gaje ta iyaye da kakanni ba aikin haji ba motsa jiki ne irin wanda likitoci sukan ce a rika motsa jiki ba al'amarin aikin haji duk ya wuce nan aikin haji wata irin ibada ce wacce take gyarta zukata wata irin ibada ce wacce take ana yin ta da gangan jiki a kusanci Allah wata irin ibada ce wanda ana ciyar da dukiya a cikinta domin a dace da rama da gafara da kusancin Allah subhanahu wata'ala aikin haji tana da manufofi masu gwaɗi tana da gurabu abubuwan da za a cimma in dai an yi ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shar'anta ta aikin hajji a 'yan uwana musulmi sadarwa ne tsakankanin Allah da bayinsa wani irin wato wani irin sadarwa ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya fitar da wata hanya wanda in dai ka bi wannan hanyar ka tafi dodar to za ta sadar da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah din ya kaunace ka ya baka kariya ya zama tare da kai ya jiyar da kai daɗi a duniya ya tsamar da kai daga azaban gidan lahira ya kuma jiyar da kai daɗi ranar tashin alkiyama da haka aikin haji tsarkake niyya ne tsarkake aikace-aikace ne na imani ga Allah kuma kwaikwayo ne da bin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƴan uwa mu fahimci cewa fa aikin haji wani irin babban taro ne na musulunci wanda a tarihin addinin musulunci babu wani babban taro kamar taron aikin haji akwai tarurruka waɗanda muke yi irin na ranar juma'a irin na ranar sallah wanda muke a garuruwanmu amma taron aikin haji duk ya ci waɗannan girma domin taron aikin haji taro ne na duniya ga baki ɗaya mutane daga ko'ina a duniya suna halartar wannan taro za su haɗu a digiri ɗaya za su yi aiki iri ɗaya komi nasu iri ɗaya sun fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da bauta waɗansu sun zo daga ƙasashen larabawa waɗansu sun zo daga ƙasashen afirka waɗansu daga ƙasashen asian waɗansu ma aljannu ne suna halartar wannan taro kai har mala'iku suna halartar wannan taro wanda ake yi a ranar tara ga wata da ranar goma ga wata su ne mafi fitar ranaku dama a duniya ga baki ɗaya ranar tara ga wata ranar arafa na zulhijja da ranar goma ga wata ranar sallah kenan ita ce mafi ficiyar rana ga baki ɗaya a duniya ranar goma ga wata to daga nan sai ranar arafa tana rufa mata baya daga nan sai kwanakin wano mina sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata su ne mafificin kwanaki ga baki ɗaya a cikin duniya to wannan kwanaki za ka ga mutane a ko'ina daga duniya suna halatowa masu bambancin yarurruka bambancin launin fata bambancin al'adu da ɗabi'u kowa da irin nashi amma za a haɗa digire ɗaya don an domin a bauta ma Allah ɗaya a yi aiki iri ɗaya ana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka aikin hajji babban taro ne na musulunci wanda yana gadar da ‘yan uwanta na addini sai ka ga wani Allah ya haɗa jininku an samar da wata ‘yan uwanta ta addini ba zan manta ba a shekara biyu da suka wuce na je umara mun shiga mota za mu dawo gida muka haɗu da waɗansu mutane can ‘yan asian ina jin can guraren asian ɗin nan ne to hulan da na sa sai suna ta magana ya so ya so sai cewa hula na ta ba sha'awa don Allah in ba shi wannan hulan da na sa na sa hula ne ta irin nama na gida ba kome ba ce amma dai hula ne irin tamu ta gida yi mun Allah cewa in ba shi wannan hulan na ba shi wannan hulan ya ɗauki namba na na ɗauki namban shi ya ce zai rika kira na muna gaisawa to ya taɓa kira na amma baya jin yare na bana jin nan shi shi ko bai iya larabci ba balantana ma haɗa a tsakiya da haka sai dai kawai salamu alaikum salamu alaikum kawai shi kenan ɗan yi balangwalan shi kenan a gaba soyayya da ƙauna ta haɗu ta sanadiyar wannan babban al'amari to irin amfani da alkhairan da aikin hajji ke haifarwa ya fi ƙarfin a ƙidaya sannan akwai taimakekeniya a cikin tafarkin Allah za ka ga wani ya je da jahilci amma za a taimake shi ya zama na Allah za ka ga wani ya je talaka za a yi haɗin gwiwa a taimake shi ya zama mai arziki abubuwa daban-daban waɗanda ake cin musu dangane da al'amarin aikin haji malamai suna tattaruwa al'amarin aikin haji kamar da nake faɗi ko da yaushe akwai wani bijimin malami wanda yake malamin su al'allama bin bas ne a sheikh muhammad aminu shinkitsi a wannan zamanin ya mashi kamar shekara arba'in da suka gabata a wannan zamanin in kana faɗin waɗanda suka san alƙur'ani mai girma sun gane shirin ƙur'ani in baka faɗi a Sheikh Muhammad Aminu Shinkitsi ba to ka bar baraka ka bar gidin da ba za ka iya cike ta ba shi yasa yana da wani littafi na tafsiri Abwaul Bayan fi izahi al-Qur'ani bil Qur'an duk wata aya da kake jin akwai dan wani rikita rikita ko baka gane ta sosai ba in ka duba tafsirin al-Sheikh Muhammad Aminu Shinkitsi za ka gane wannan ayan kamar yadda kake gane hasken rana yana da ma wani littafi da ya kawo mashakil waɗansu ayoyi masu wahalan fahimta na alƙur'ani ya tattauna akan su ya ba da bayanai akan su nagartattu to wannan malamin mutumin shanaƙiɗa ne mutumin ƙasar mauritaniya ne to a aikin hajji suka haɗu da waɗansu bijin manya-manyan malamai na ƙasar saudiya suka zauna a muzdalifa sai suka fara tattaunawa ne ilimi ya so ya so malaman shi kuma a shek muhammad aminu shinkiti ya zo aikin hajji daga garin mauritaniya sai ya ji malamai suna tarin ilimi a to kaga ai an haɗu kenan da an dace malami da malami sai ya ce musu yana ɗan son ya sa baki a cikin wannan tattaunawa sai suka haɗu suka tattauna ilimi to irin yadda suka ji cewa wannan malamin wani kundi ne na addinin musulunci teku ne na addinin musulunci a babin ilimi sai suka ga wannan malami in aka bar shi a ƙasar Mauritania an yi asarin ilimi sai nan da nan suka nemi cewa lallai wajibi ya dawo ƙasar Saudiya kuma aka shirya yadda za a yi hada dawo ƙasar Saudiya shi ma Allah subhanahu wataala ya ƙara ma ilimi albarka domin ya fa gane aƙida akwai waɗansu abubuwan da ke da a baya can bai gane su ba amma da hau ƙasar ya gane ingantacciyar aƙida sosai sannan kuma ga zurfin ilimi baitoci na waka ya haddata sama da guda dubu ɗari dubu ɗari hudu ba hadisai kawai ba fa baiti baiti kawai na waka irin na laraba wannan ya haddata sama da guda dubu ɗari hudu to baya ga hadisai baya ga qur'ani da tafsirai baya ga har daga cikin malamanmu cikin ɗalibansa yana cewa in kana son ka takur a shek Muhammad Aminu Shinkitsi to ka bashi littafi ne ka ce karanta maka littafi to ka gama yin mishi baibayi amma in kana so ka ji ilimi ya ce to kawai ka ci ala gafarta malam a yi mana magana akan kaza shine suke cewa idan yana magana akan ilimi suna ganin kamar shekul islam ibnu taymiya ne ke tattauna akan ilimi to wannan malamin sanadiyan aikin hajji na duniya ta san shi ilimin shi ya amfani al'umma ilimin shi ma mai ko ina shi yasa manya-manyan malamai irin su din ba duk a gaban su suka yi karatu a shek Muhammad Aminu Shinkitsi muna fatan Allah ya gafarta masa da sauran ƴan uwansa malamai da ɗalibansa da sauran malamansa to haka masu mulki ma suna haɗuwa a digirin aikin haji har cikin tarihi ana ba mu bayani cewa jihadin Shehu Usman dan Fodio a Najeriya ta samo asali ne daga tafiyan malamin sa malam Jibrin aikin haji dan an ce Shehu Usman bai yi aikin haji ba amma malaminsa malam jibril ya tafi aikin haji kuma sun haɗu da ashek muhammad bin abdul wahab a wannan zamani wanda ya cusa masa ingantacciyar aƙida kuma ya nuna masa lalle lalle wajibi a zo a yi gwagwarmaya gurin tabbatar da ingantacciyar aƙida wanda shi ko malam jibril da ya dawo najeriya ya ɗora ɗalibinsa akan wannan gashi ana faɗin jihadin shek usman bin fodiyo duk tasirin aikin haji ne kamar da malamai suke ambatawa haka nan a cikin al'amarin aikin haji ake samun masu kuɗi da talakawa suna haɗuwa ana tattaunawa ana ƙaran juna a nan na taɓa gaya muku wata tafiya aikin hajji da ne ko umara ne aikin hajji ne ina jin 2015 ko 2016 muka zauna da waɗansu manya-manyan 'yan kasuwa daga kano na ji inda suke hada-hadan arziki miliyoyi ne kawai ake hada da na nemi bayani daga gare suka ce suna kasuwa ne na nemi su bani bayanin yadda aka yi suka zama masu arziki wannan ya ce ni da ka nan shekara na goma sha bakwai ne a kasuwa yadda na fara arziki shine nukan bi manyan 'yan kasuwa ne su ba ni sirrin zani ɗaya biyu sai in je in saida sai in koma musu da uwar kuɗin riban nawa haka nake yi nake malin ni kuma nukan fito bakin titi ne idan alhaji ya zo wucewa ko mutum ya zo wucewa sai in ce don Allah alhaji ka sai wannan zan maka sauki sai ya mishi sauki in an sai sirrin zani dubu biyu sai ya cire kuɗin alhaji ya maida masa shi kuma riban ya aji ya ce daga nan ni ma na haɗa nawa jarin na samo tara nan zannuwa uku hudu daga nan na ɗanyi ɗan wannan kanta daga nan shi kenan sai shago daga nan kaza daga nan kaza ya ce yanzu halin da ake ciki ina yin safara daga dubai daga china daga jidda ba inda ba na bugawa a kasashen duniya ina yin safara a ciki shi ne yake ce mun to ka gane shi kuma wannan alhaji wani shi kuma mai gidana ne mutanen da suke ci a karkashin sun fi mutum ɗari amma na taɓa gaya muku a nan gurin yana in na daina neman kuɗi a yau daga nan zuwa sama da shekara goma zuwa shekara arba'in ina da abin da zan ci to kaga da Allah ya sa mu jinin neman kuɗin ne kila mu ma da turun ban zama amma domin in bada amana na zo ne muku wannan bayanin akan wannan mimbarin kuma na tara ƴan uwa ɗalibai ne musu wannan bayani cewa ku ba zan ku je neman kuɗi to da yake da su mutanen zariya su ba a yi sa jinin neman kuɗi ba ne me yiwuwa bai ta haka da kila wasu daga cikin ku sun yi arziki tun daga daga wancan maganar zuwa yanzu shekara na 2015 ko 2016 shekara kusan tara ko goma kaga shi ma wancan yana cewa shekara goma sha bakwai kawai ya a kasuwa kaga da yanzu ka na rabin shi kila kai ma kana da abin da zaka ci daga nan zuwa shekara ashirin to ina fatan Allah ya fitar da masu arziki daga cikin mu masu zuciya kuma wanda za su taimaki al'umma su taimaki addini aikin haji a nan ne musulmi suke cincirin da su tattaro a gaba da ɗakin Allah subhanahu wata'ala wanda a wannan kofar ɗakin ne aka fara haifar da tsaftatacciyar aƙida nagartacciyar aƙida a zamanin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine tafarkin babanmu annabi ibrahim domin har Allah yana cewa subhanahu wataala wa idbaw wa ana li ibrahim makanal bait ka tuna lokacin da muka zaunar da annabi ibrahim muka shirya masa muka tsara masa muka bashi umarni cewa ya gina ɗakin ka'aba muka kuma umarce shi da cewa lallai Allah ta shirka bi shay'an babu maganar shirka kwata kwata a cikin bautan da za a yi ma Allah wa tahir baitiya ka tsarkake ɗaki na ɗakin ka'aban kenan lit-ta'ifina saboda masu dawafi wal qa'imina da masu tsayuwa suna bautan Allah war ruk'i sujud da kuma masu salloli na farilla da na nafila to wannan umarni na Allah shine ya fara kafa tushen ɗakin Ka'aba gabaki ɗaya an gina ɗakin Ka'aba ne akan tsaye da tauhidi da kuma kore ma Allah subhanahu wata'ala shirka kamar yadda wannan aya ta tabbatar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mutum na farko da ya fara kwatanta wannan domin ya gazgata irin umarnin da aka ba babanmu annabi Ibrahim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya kayan ihraminsa ya miƙe ya ɗaura niyya da yin aikin haji da umara aikin hajjin da yi na ban kwana sallallahu alaihi wa sallama abin da yake jaddada ma Allah labbaik Allahumma labbaik ya Allah na amsa maka ya Allah na amsa maka guda biyu kenan labbaik la sharika laka labbaik na uku kenan ya Allah na amsa maka baka da abokin tarayya ya Allah baka da abokin tarayya ya Allah innal hamda wan ni'mata ya Allah lalle godiya da duka dangogin ni'ima laka ya Allah naka ne babu wanda ya mallaki ni'ima ballan tana mallaki godiya duka gabaki ɗayan su naka ne ya Allah wal mulk haka nan mulki ya Allah naka ne kai kaɗai ba kai tarayya da kowa ba la sharika laka ya Allah baka da abokin tarayya amsa ma Allah ya faɗe su sau hudu kore ma Allah shirka ya tabbatar da shi sau biyu duk wannan dan ya gaskata irin turban da aka gina ɗakin Ka'aba akan ta turba ce na tauhidi da kore ma Allah subhanahu wa ta'ala shirka da haka ya wajaba idan aka tafi aikin haji to alamomi na da'a ga Allah su bayyana a cikin zuciyar musulmi aikin haji dole ne a ga irin yadda alhaji ya horar da kansa ya kurtar da kansa akan saban Allah ya horar da kansa akan da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala dole ne kowane alhaji ya baza kokari yayi da gaske domin ya kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin al'amarin aikin hajjinsa da irin yadda ake yin aikin hajji aikin hajji ba wata ba wani wuri da zaka ce ai bari kawai abin da naga dama ba na taba ganin waɗansu tsaccin alhazai ya je aikin hajji a lokacin nan ina tsammanin ya kai kusan so goma sha ashirin da yawan wani wurin sai ni je nake masa bayani alhaji wannan abin da kai bai dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce malam kaji na gode amma wannan aikin ko da na yi ba a karɓa ba aikin hajji na kusan ashirin ka ji gorin da zai ma'alla ya munnuna alaika an aslam yana ma'alla gori wai ya aikin hajji ashirin wai ko da Allah bai karɓi wannan ba shi a gurin shi bai da asara to waye ya baka labarin cewa guda ashirin nan gaba ki Allah ya karɓa a ban gaya muku a nan cewa wani sahabi ya yi sallah kusan tashi uku manzon Allah yana ce mishi irin je fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan ba kai sallah ba to sahabi ya sallah uku Allah ya manzon Allah ya ce Allah bai karɓa ba to kai wani lasisi kake da shi da kake jin har za ka yi ma Allah gori wai ya kai aikin haji kusan ashirin to ashirin din me sa tsoron Allah kai ku kwaikwayo zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta nan ne ake samun karɓuwan aiki to don haka ka bi tafarkin manzon Allah ka bi hanyarsa kai kwaikwaye shi ka sani cewa duk alkhairi yana cikin kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ba cikin zantuttuka da sabanin mutanen zamani ba kai ka ce aikin hajji manzon Allah bai koyar da shi a aikace ba in ka ji irin koyan da irin sabani kowa ya zo da nashi abin da na dama wani kawai saboda ya faranta ma waɗansu shugabanni rai wani ba dalili wani da molanka wani kawai shi yana ganin kowa irin nashi kawai sai zo da irin nashi sabanin ya kuma ce haka yake so a yi to duk ka kyale waɗannan sabanin ɗauko bayani a karanta maka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajjinsa Jabir bin Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu ya gaya mana gabaki ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikin haji hadisi ne mai tsawon gaske yana na a cikin sahih muslim da sunan al-imam abi dawud ibn majah yadda jabir ya sifanta aikin hajin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da jabir ke faɗi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna shekara tara ba tare da ya aikin haji ba sai a shekara ta goma annabi ya ce a shela a cikin mutane cewa lalle wannan shekarar manzon Allah zai zama alhaji sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace faqadimal madinata basharun kathirun mutanen da suka zo garin Madina Allah kai ya kan mutane ne masu ɗimbin yawa inji Jabir bin Abdullahi yace kullun kowanne daga cikin mutanen nan masu yawa yalta musu an yi atamma bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yana talalibe ne yadda za a yi ya kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ya amala misla amalihi mai aiki tamkar irin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jami abin da ya gaya mana kenan kai wata hujja kake da shi kace zaka abin da kaga dama ko kuma fatawoyi da sabani da hayaniyan mutanen zamanin ka kana ganin kuma kamti da sai Allah ya karba sannan a cikin hadisi manzon Allah ce khudhu anni manasikakum ku kwaikwayi aikin hajjin ku daga gare ni to idan kai haka shine zai baka dama ka samu hajjin mabrur manzon Allah ce wal hajjul mabruru laisa lahu jaza'u illa janna duk aikin hajin da ya zama kubatacce to ba shi da wani sakamako a wurin Allah sai gidan aljanna to don haka mutum ya bakin kokarin sa akwai wadansu abubuwa da suka rage amma insha Allah ta'ala ma karshe bayanin su a wata khutba mai zuwa za mu tsaye da khutban anan saboda yanayin lokaci kai dai alhaji ka sanya tsoron Allah a cikin zuciyarka kai bakin kokari tun yanzu ka ta neman Allah ya raba ka da zunubai da kurakuranka kada wannan su zama tabaibayi su zama maka nauyin da zai hana bayan ka samun sukuni ka kusanci Allah subhanahu wataala ko ka kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin al'amarin hajinka wanda kamar yadda muka ji dukkan alkhairi yana cikin kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne a cikin al'amura gabaki daya to ya Allah muna roƙonka cikin falalanka da rahamanka da gafaranka ya Allah kai mu mahajjata mu muwafaqa ya Allah waɗanda suka riga suka isa ƙasa mai tsarki da waɗanda suke kan hanya Allah ka musu muwafaka Allah ka azurta su da maro Allah ka tsare imaninsu Allah ka tsare rayukansu da mutuncinsu Allah ka kai su lafiya ka dawo mana da su lafiya alkhairan da kake ba duk wanda ya aikin hajji ya Allah ka ba su sharroran da kake tsare mahajjata Allah ka tsare su daga gare shi ya Allah makwaɗaitan aikin hajji daga cikin mu Allah ka datar da mu Allah ka ciyar da mu daga falalanka Allah ka azurta mu da dukiya na halal da zamu je mu aikin hajji ya Allah subhanahu wataala ibadun da muka yi a gida ma bamu je aikin hajjin ba Allah ka karba mana Allah ka dora mu akan daidai Allah ka dora mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara mana lafiya Allah ka sa ta amfani mu duniya da lahira ya Allah abin da muka tasa na alkhairi a gaban mu Allah ka sa mu cin masa masu bukatuwa kowa da bukatuwansa waɗansu sun nemi mu su da addu'a ya Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka samu Allah ka samu kai ga gaci Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi abin da bai ba Allah ka musanya mana da alkhairi shugabannin mu Allah ka kama hannayen su zuwa ga daidai Allah ka sa su zama sanadiyan sanyi da rahama ga al'umma mu kuma Allah ka taimake mu musu da tafarkin sunna Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك